أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa 'yan uwa fatan alkhairi da kasancewar cikin wannan masallaci da iya suna da ke wannan unguwa ta fantami a fadar jihar gobe domin ci gaba da darasi na alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a wannan darare masu albarka na ramadan a wannan kuma lokaci wanda yake daya daga cikin lokuta masu albarka yau muna 20 daidai ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1444 yau shi ne daren farko da ake sa ran tsayuwar da yadda kadar domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan za ku nemi layatul kadar ku nemi shi a dararen mara kamar dare 21 dare 23 dare 25 dare 27 da dare 29 a waɗannan kwanuka ake sa ran tsayuwar lailatul qadr kunga tun daga yau ya kamata a fara kirgado dukkan wani musulmi bai kamata a ce ya kwanta tun daga farkon dare har ƙarshen su fita shi ba wannan ƙwarai da gaske akwai akwai akwai akwai kasala mai tsawo musamman a wannan kwanuka masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce idan wannan goma ta shigo shadda ma'izara wa aikaza ahala wa ahyalaina iya ƙara ɗamara iya ta da iyalansa suna raya daren gaba ɗaya da ibada haka ya tabbata ma'aikin Allah ya nemi kuma an ce mana laƙari kare lafin fi rasulullah uswatun hasana akwai abin koyi mai kyau gare ku game da rayuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka ina kira ga yan uwa a kullum in dama ta zo gare mu karmi wasa da ita wannan dama ce Allah ya bamu ya raya mu ya bamu lafiya ya bamu inci kuma ya bamu zaman lafiya a wannan garin da wannan a wannan kasar makon ga ne shekaru ba su fi uku baya ba akwai lokacin da ramadan ɗin ya zo ba a yi wannan karatu ba ba wanda ya fito ya zauna domin yi wannan karatu ga ana kure kaga a wannan lokacin Allah bai bamu damar ba Allah ya kuma ce damar daga hannun to a yanzu damar tana da za mu yi ibadar mu a haɗe ba wani tsangon saboda ka tun dama ta zo hannun mu kar mai ta suɓuci ba mu amfani ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita dama in ta zo wa mumini ba ya taɓa cin ita kuma in lokaci ya zo baka amfani ba sai kai da dama akan samu walƙiya saboda ka wannan ina kira gare mu wallahi alkhairi ne Allah ya sako mu cikin sa lokaci ne na karɓar addu'a lokaci ne na yantawa lokaci ne na gafara lokaci ne na yayi damuwa duk abin da kake da shi ya dame ka faɗa wa Allah shi abun ka in ya da girma abun Allah ba mai girma ba duk abin da kake ganin girman su to abun Allah ba mai girma ba ne shi bai isa komai ba Allah ya ce da kowa daga cikin ku zan biya mai bukatar sa kam wallahi abin da ke gare ni abin da ke gare ni wallahi kamar a tsindima allura ne a kogi haka Allah ya ce a hadisul qudus dukkan mu ba duniya ba mu yan nan masallacin ko yan nan garin ba duk duniya kowa ya tsaya ce Allah kaza nake so Allah ya ce an baka wannan ya ce kaza nake so Allah ya ce an bashi manzon Allah ya ce in kowa za a biya mai bukatar sa abin da ke ga Allah tamkar ka sa allura ne a kuma me za ta yi ba me za ta rage saboda kama inda kuma yan fudo ma inda Allah ya ba abin da ke gare ku shine zai kare kuke jin tsoron karewar shi amma abin da ke ga Allah ba ya kare kuma kullum idan kana roƙon Allah kana matsa kusa da shi idan kana ƙin roƙon Allah kuma kana nisa da Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon ribatar waɗannan kwanuka kuma Allah ta'ala duk abin da muka sa a wani alkhairi Allah ka cima mu da shi duk abin da ya so mu na shari mun san shi ba mu san shi ba Allah ka mana kuri shi Allah ka kare mana rayuwar Allah ka kare mana mutuncinmu da addininmu da iyalanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya idan ba manta ba jiya muna isar annabi nuhu alaihi salam mun faro ta ba mu zo karshe ba lokaci ce mana a yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 46 haka ne ko da biyar 45 ko yawai aya mai namba ta 45 za mu dora daga ka inda muka tsaya a jiya na kisar annabi nuhu alaihi salam na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ajiya mun ji yadda tausayi irin na mahaifi ga ɗansa annabi nuhu yake cewa ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri ya ɗan ɗana ka zo ka shiga wannan jirgin ruwa mu tafi tare da kai kada ka zamto cikin kafirai ka halaka sai ya ce masa sa'awi ila jabali ya asimu ne min alma ya baba ga wani dutse can zan je na haukansa zan kuya zan samu kariya daga wannan ruwa sai Allah ya ce la asima yawma min amrillah illa man rahim ba wata kariya da mutum zai samu a yau din nan sai dai wanda Allah ya ji kansa ya mai rama gine ne ta cikin wannan ruwan wanda ta cikin wannan jirgin ruwan in dai baka cikin wannan jirgin ruwan to Allah ya sai halaka kai suna wannan magana wahala bainal mawjud akala min al mawaqi sai ga igiyar ruwa ta wata shamaki tsakanin annabi da dansa daga nan Allah ya ce ruwa ƙasa ta haɗe kayanta ya yi ta ƙasa ya kuma shi sama kuma ta tsaya da ruwan haka ya isa daga nan al'amari na halakar da duniya ya tabbata annabi nuhu kuma da sauran jama'a da suka tsira ta jirgin ruwa Allah ya so ƙaddar su akan wani tudu aka fara sabuwar duniya ke ka Allah da iko kima sabuwar duniya kan aka fara a lokacin su kaɗai ne halitta a duniya amma sai da kowa ya halaka lokacin duk abin da ya kukugo ya tsiro ya toho dan adam ne tsuntsaye ne dabbobi ne asalinsa ne wannan jirgin ruwan ne da gaskiya ba ne daga nan Allah ya safin ne ya sake new generation na duniya gaba ɗaya sai shi innahu ala kulli shay'in qadir to daga nan sai annabi Nuhu alaihi salam ya sake faɗa ma wa Allah cewa ya Allah ai wancan ɗana ne kuma kamun alkawarin za ka tseratar da yi da iyalaina ya Allah kuma na san alkawarin da gaskiya ne ga ɗana can amma bai ɗauko hanyar tsira ba ya bi tabbatin halaka shi ne saƙon da wannan aya suke karantar da mu wana da nuhun rabba annabi nuhu ya kira ubangijinsa fakal ya ce rabbi ya ubangiji na inabni wannan dan danawa min ahali ayyana cikin iyalina wa qad wa'adtani kuma Allah ka riga ka min alƙawari na zaka tsere ta da iyalina gaba daya wa inna wa'adaka alhaqu annabi nuhu yace ya Allah alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin ya Allah kai ne ahkamul hakimin ai hakamta ala kawun bin naja wa ala kawun bin halak ya Allah ka hukuntarwa da wasu mutane za su tsira kuma Allah ka hukuntarwa da waɗansu mutane za su halaka to ya Allah kamar ka min alkawarin ni da zuriya ta za mu tsira amma ga ɗan ɗana can ya Allah bai tsira ba ya halaka annabi nuhu yake yake jiran jawabi daga Allah daga nan mai Allah ya ce da shi قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Ƙwala ta'ala, Allah ta'ala ya ce, Ya Nuhu, Allah ya kira da ya unida, Ya Nuhu, irin kiran da Allah bai wa annabi Muhammadu shi, sallallahu Alaihi wasu domin girmansa da matsayinsa. Duk ƙur'ani ba inda Allah ya ce, Ya Muhammadu ba sai da ya aihuwar nabiyu, ya aihuwar rasulu, ya aihuwar mudassir, ya aihuwar muzammil, haka Allah ya ce kiransa. amma kama sunansa ƙarar a ce ya muhammadu babu duk ƙur'ani babu wani aya wannan kaɗai ya isa sa musulmi ya gane allah ma da kansa iya kimanta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana darajanta shi yana fifita shi da kowa cikin halittunsa kuma wanda shine imani in baka imani da wanda baka maka biyu in har ka da akwai wani abu ya fi annabi muhammadu a cikin kafatanin halittun da allah ya tabbatar ya gabata dole ka kudire ka yi tauhidin risala ɗaya jawara tauhidin risala ka yi da duk saƙon da Allah ya turo duniya a wannan zamanin to ta ƙarƙashin manzan Allah ya turo haka Allah ya tsara kuma haka Allah ya so to Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahli wancan dan ɗana ka da kake fatan ya zo ku tsira ba baya cin iyalanka an fahimta innahu laysa min ahli baya cikin iyalanka ya nuhu innahu wa amalun ghayru salih domin shi dan ya aikata aiki aiki ba na kwarai ba an fahimta a'a in ka karanta da innahu wa amalun ghayru salih to wa an su malaman sun ce kamar sauran qurra banda imamu kisai da imamu hamza da imamu hamza sun karanta su innahu wa amila amalan salih sauran ƙura kuma innahu wa amalun ghairu salih amma yadda idan ka karanta da innahu da miru sha'an yanda al'amarin yake wannan fatawar da kake yano da kace ina bani min ahali wa innahu atakal hanku to aiki ne ba mai kyau ba amma yadda in ka karanta da innahu wa amalun ghairu salih ma'ana addu'ar da annabi nuhu yayi dan sai tsira to Allah ya ce wannan ba aiki bane mai kyau aiki ne ba mai kyau ba in ka karanta kuma innahu amila ghayru salih amila ba amalu ba kamar da ne nuni ga wancan qurra da imamu kisai da imamu hamza sun karanta da amila ghayru salih ma'ana shi dan dan naka da kake fatin ya tsira to ya aikata shirka ya aikata ƙare risala shine inna wa amila ai inna ibnika amila ghayru salih dan dan naka ya aikata aiki ba mai kyau ba yayi shirka yayi ƙare risala saboda kala ba zai tada shi ba ko kace innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bi ilm sai Allah ya ce nuhu daga yau karka ƙara tambaya ta kan abin da baka da ilimi a kansa la haula wala quwwata illa billah annabin Allah mursali farkon manzo a bayan kasa amma Allah yake jin kunnan sa kar ka ƙara tambaya ta kan abin da baka da ilimi a kai kuma irin wannan ya maimaita ga wannan al'umma suratu al-isra Allah ke cewa la taqfu ma laysa laka bi ilm ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
na'am كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm kar ka tsaya ka nace ka dage ka nace akan abin da baka da ilimi a kai domin kaga jinka da ganinka da zuciyarka duka sai Allah ya tsaye da kai yayi tambaya akan sabo baliki an fahimta to kaga can Nuhu alaihi salam Allah ya ce fala tasalni ma laysa laka bi'ain karka ƙara tambaya ta kan abin da baka da ilimi da shi mu ma kuma Allah ya ce kar ku ƙara tsayuwa kan abin da baku da ilimi kansa an bai ci maganar duk abin da baka da cikakken sani da ilimi a kansa karka nitsa karka nitsa rayuwarka a kuma abu irin abin da yanzu muke ciki akwai kenan kaga mutum ya zo ya shafe minti talatin iya ba da labari amma duk san ne wani kuma rantsuwa ma zai wallahi tallahi billahi lillahi ai kaza da aka aka yi amma an kabi zancen wallahi zato ba tabbas ba haƙiƙa ce to irin wannan Allah jan ku ne ke karkai wannan kar kai wannan kai hasali ma in labari ne ka tabbatar da shi amma ba mai kyau ba ne Allah ya ce ka jura wannan ba a son yaɗa mummunan abu la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli min as-su'i illa man zulim Allah baya son ya ji mummuna kalma ko da ka sani an yi a gaban ka to shiru in ba alkhairi bane karka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw lismut inda kai imani da Allah kuma kai imani gobe kiyama za ta tsaya in za ka yi furci ka farta alkhairi ko kushi wannan haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to annabi nuhu Allah yake cewa fala tasalni ma laysa laka bi ilm in ya'iduka an takuna min al-jahili ni ina ma wa'azinu kar ka zamto daya daga cikin jahilan mutane kar ka zamto ɗaya cikin marasa sani ba ai ka sani ya za ka yi wannan tambaya mutum da Allah yi wa annabinsa mursali wannan to kai kuma waye za ka yi wa Allah garanti ya za ka shiga gonar Allah ya barka wallahi baka isa ba baka isa ba tsakaninka da Allah zaman ka lafiya ka kiyaye dokokinsa amma baka da wani girma da Allah zai daga maka ba wallahi baka da shi in dai ka taba Allah da gangan ko ka taba shari'arsa da gangan ko ka taba manzansa da gangan ko ka taba bayinsa da gangan wallahi Allah ba zai barka ba Allah ba zai gane ka annabi nuhu Allah ya ce inni a'izuka nuhu ina ma wa'azi an takuna min al-jahilin kar ka rubuta cikin mutane marasa ilimi ma wannan tambaya ta ka ai tambaya ce wanda ba su da ilimi ne ga masu ita amma ba ba daga nan annabi nuhu Allah ta'ala ya masa wannan jan kunne ko miji kafin mu je can da aka ce innahu wa amal innahu laysa min ahli akwai wasu malamai da suke cewa a ai wannan da ita matar annabi nuhu wacce da ba za ta tsira ba wai ta je ne ta yi lalata da wani har wannan ciki ya faru shi yasa Allah ya ce inna hu laysa min ahli wannan dan asali ba dan kamar amma dan Abbas ya ce a ba haka Abdul dan dan Abbas ya ce ba yanda za a yi Allah ya sa matar annabi ta karo shi haka nan Abbas kuma gaskiya ne in har ka yadda matar annabi za ta yi karuwanci to annabi ba da wani matsayi kenan ba da daraja yasa a wannan gabar ɗan shi'a suka halaka da suke jinginawa na aisha wannan wannan kalmar yimun cewa ga shi kisata da wannan safiya da bin mu'addan isa su abin da ya faru ya suka juya abin cewa haɗa baki aka yi sun sani dama ya sani duk da shari shari shari shari ne bayyana to duk wanda ya jingina wa matar da karuwanci ya gama mace mutunci saboda ka ɗan abin zuci a wannan magana ba zai zuci kar ma ya kare jinta asali dai kaddara ce ta Allah yi kurdu da hanyar min al-mayit wa yi kurdu da mayit min al-hayy magana ta kare ko Allah iya iya ikon sa musulmi ya yi kafiri Allah iya iya ikon sa kafiri ya yi musulmi ga annabi Ibrahim alaihi salam ba masa ba kafiri ne amma shi kuma annabi ne mai matsayi na biyu gaba da halittun Allah haka haka Allah ya so shi ma ga Nuhu dan sa kafiri ne ga fir'auna shugaban kafirai ko matarsa mu'mina ce haka Allah ya tsara rayuwa daga nan me annabi ya kuyi qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin
Allah ta'ala ya ce annabi nuhu ya ji irin abin da Allah ta'ala ya ce da shi ya ce rabbi ya ubangiji na inni ya bika ya Allah ina neman tsarinka daga nan jankunan da Allah ya wa Nuhu alaihi salam ya ji kuma haka ake so dukkan musulmi inda an nusar da shi kuskuren zato ya karba wannan cikar imani ke karkai girman kai karkai watsi da gaskiya in dai an ce wani abin nan ba daidai ba ne kuma hakan ne ba daidai ba ne haƙurar da ne zuciyar gani a nan alkhairi yake amma in ka ƙi karɓa kuma girman kai da shi kuma daga nan harka ba ta zoma annabi nuhu ya ajiye duk wani matsayi da allah ya bashi ya ce ya allah ina neman tsari gare ka inni a'udhu bika ana as'alaka ma laysa li bihi ilm Allah ka taimake ni ka kiyaye ni daga yau kan da ƙara tambaya kan abin da ba na sani a ƙasa kaga ya yarda abin da ya kuskure kuma iya neman tanyo da agajin Allah ya taimake shi har ma yake cewa wa illa ta ne ya Allah wannan abin da ne in baka gafarta min ba ya Allah wa tarhamni Allah in baka ji kana ba a min al Allah zan zama cikin taɓa mutane farkon manzo ya yi wa Allah kuskure amma yake zubar da gwiwarsa biyu a gaban Allah yake neman abuwa amma kai ka ji laifinka ka ƙi ka ce Allah ga fata ne kana da girman kai ka ji kai kaza ne kai kaza ne duk ƙur'ani ya faɗa amma ka ƙi ka ce Allah da tuba ko a ɓoye ko a dili ba za ka yi ba kai kawai sunanka Muhammadu sunanka Isa dole Allah ya saka aljanna ai na faɗa ma wannan bai faɗa ma wannan ba bai yi alƙawari da kai a wannan ba ka bi shi ka masa da'a da ladabi shi ne zaman kalafiya in ka saba masa tuba ai alkhairi ne Allah ya mana in mun sabi za mu tube ka ba in mun yi zunubi za mu yi istighfari Allah ya goge zunubin wannan ba karamin alkhairi bane a gare amma wa an su da yawa ba sa cin wannan riba shi ya ce Allah ma ya tuba girman kai yake ko ya nuna wa mutane na damarsa ta laifin da ya aikata wallahi tallahi girman kake ba zai ba ga naci ga tsayuwa a kan son zuciya mutum ya san kuskure amma sai ya tawi abu ka san nan ka san ba daidai bane ba amma ba za ka hakura ka karba ka riga ta wuyi ah to su ma masu fadar ma ai su ma kaza kaza kaza ne to kaga tawi da yake kuke kai kai kayar cewa na san kuskure amma ba za ka rena ba na wani kake yayi ai na kuke alƙawari da Allah har sai ka shirya ka tuba za ka mutu baka da wani alƙawari da Allah to annabi nuhu alaihi salam yake cewa Allah in baka min gafara ba ya Allah in baka ji kana ba la akun min al qasiri Allah zan zama cikin tababbu hasararin mutane daga nan ne Allah ya ce qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا ثم يمسهم منا عذاب أليم daga nan Allah sai karbi tuban Annabi Nuhu alaihi salam dama Allah yana so idan kai kuskure ka tuba Allah iya farin ciki da wannan manzon Allah ya ce Allah yana son idan kai saɓe shi ka tuba kamar yadda mutum ya fuddare da wani abin ya fata kuma ya saɓe shi duk inda ka saɓe Allah ka yi tuban gaskiya Allah farin ciki gida kai kuma sai ya ƙara jawo ka kusa da shi an fahimta Allah iya farin ciki kwarai da gaske duk lokacin da muke istighfari muke tuba to Allah iya ƙara farin ciki da mu kuma iya ƙara yassare mana al'amuran rayuwa daga nan bayan karɓar tuban annabi nuhu da Allah yayi sai kuma Allah ke ta ya nuhu ya nuhu alaihi salam ihi bi salamin minna ay imzil min as-safina nuhu ka sauka daga jirgin ruwa lokacin sauka yayi Allah ya kai su gaba ya kai su kan tudu sai ya tsaye da jirgin ruwan ya ce nuhu ku sauko kine ihbit unzul ko inzil min as-safina bisalamin minna ka sako da aminci da gari duk da duniya ta halaka Allah ya halakar da kowa ga ruwa ya cika duniya to kai nuhu sako cikin aminci ba abin da zai tsare ka ruwan ba zai cinye ku ba ba wani abu da zai zo kuma ya dame ku ba ku sauko cikin aminci ku duba wani alkhairi irin na annabi Allah ya ce ku sauko cikin al'amru was salam na aminta da ku na ba ku kariya ba wani abin da zai zo ya tare ku da hankali hina ihbid bi salamin minna ay min ay minni bi amnin wa salama wa barakatin kuma yace bayan kun sauko daga jirgin ruwa bi salamatin minna sannan kuma yace wa barakatin da tarun alkhairin da ba shi da iyaka ku sauko Allah sabuwar duniya zai kuma da ku za a gina duniya ku sauko cikin aminci ku sauko kuma da albarka za ku sauka wa barakati alai albaraka hiya subutul khair hine tabbatuwar alkhair dama ita albarka ba yawa bace albarka Allah ne yake sawa abu a dinga amfana da shi albarkar abu amfanuwa da shi ne albarkarsa ba yawa ba in ilimi ne a amfanu da shi in mulki ne a yi adalci idan dukiya ne a kyautata wannan shi ne albarka amma ba ta ruwa kuma allah iya sa albarka sa inda ya so ne yanzu misali ko sarkin fawon garin nan ka tambaya da da wahala ya baka adadin cewa a kullum ga irin shanun da ake kawo garin tunda wasu shanu ba a fata ake masu wasu a ƙauyuka ne wasu a rigagin filani an fahimta banda wanda ake lodawa ake yin yamma su su fatakwa su lagos su aba su inugu su ina ne duk daga arewacin ƙasar na ake fidin ɗin su zama da su kuma shanunmu ne nomanmu ne kiwonmu ne amma kun taɓa jin an ce kai ya kamata a yi wata guda ne na yanka shanu za su gari wanda bai ji ko kullum dubu za ku yanka wallahi ba za su kare ba tunda Allah ya riga ya samu su albarka kuma da wahala ka samu saniya ta haifi ya'ya sama da biyu sai ka samu saniya ɗari ba to kowace ɗari za ta haifa ƙalla ake samun masu haihuwa biyu ina maki wajen da ina sama bauru haka ne ko kana shiga wani ku haka ne da wahala a samu saniya ta haifi ya'ya sama da biyu da wahala amma ka bani labarin kare sai ta haifi ya'ya bakwai wata goma wata sha biyu amma duk garin nan ina kwatar kalluka ne babu ina kwatar kalluka ina ke yanka su amma sai ka saniya hamsin ɗari ba su kare ɗewa kaga inda yawa ne albarka da kalluka sun cika ƙasa gaba ɗaya tun da kullum ana haifar su fiye da biyar bakwai amma ga abin da yake ba ɗaya biyu amma Allah ya sa masa albarka to haka dukiya take haka ilimi yake haka mulki yake idan Allah ya sanya mai albarka za a faru da shi yanzu ku duba karatun malam abubakar mahmud bin Allah ya kan karama a kwali da ya karanta na karatun zamani diploma ne haya qualification na shi to amma a yanzu sai ka dunkule professor ɗari ba su ba da alkhairi da malam abubakar bin ba kaga tarun takaddar da yawan karatun ba shi bane Allah ya sa albarka cikin nan ga irin rayuwar su malam jafar mahmud adam rayuwarsa ta da da'awa duka ba tafi shekara 20 ba a shekara 20 din ma ya je madina wajen shekara sa bakwai asa shekara hudu biyar zuwa hudu amma ku duba ɗan shekara goma sha da iya da'awa ne yasa albarka Allah ya ta albarka da'awa kamar ya shekara da iya da'awa albarka ce idan Allah ya sa albarka abu shi ke to sai Allah ya faɗa annabi Nuhu alaihi salam wa barakatin minna ka sauka cikin albarka duk abin da kuka taba zai albarka wa ala umamin mimman ma'a kuma da kai da al'ummar da suke tare da kai albarkar ba a kan kaɗai za ta tsaya ba har a kan wanda suke imani da muhammad bin ka'ab al-qurdubi yace cewa dakala fihi kullu mu'min ila yamsa in dai kai mu'mini ne mai imani to wannan albarkar da Allah ya ce nuhu wa man ma'a har da kai ya ce haddani ya ce haka imamul qurtubi ya faɗa Allah ya masa in dai kana da imani to wannan albarkar da Allah ya ce nuhu da kai da wanda suke tare da kai har kai ma kana ci domin asalin ka daga wannan zuriyar ta gudu da kai wa man ma'ak da wanda suke tare da kai ai duk zuriyar su ila ila sa'a in dai suna da imani da risalarka da risalar duk annabawan da suka zo daga Allah kana cikin wannan albarka yasa ba yanda za ka haɗa albarkar mumini da ba mumini in dai kana da imani kana bin Allah kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya tarfa ma albarka rayuwarka ko ka sani ko ba sani amma yanda to wannan albarka ce daga Allah zuwa ga masu imani Allah ta'ala ya samu na cikin wa umamun sanumatihum minna da kuma wasu al'ummatai da barin ji Allah wanda za mu ji da su daɗi daban ko ba ku ba sun mai masu minna azabun ali sannan da ƙasa za mu shafe su da azaba mai radadi ma'ana kamar Allah iya faɗa Nuhu alaihi salam daga cikin wannan da ka ɗebo ɗin to akwai yau za su haifi zuriya da ba masu imani ba amma duk da hakan ya sun ci albarkar duniya Allah zai yi ruwa su amfana zai su iska su shaka zai yi kaza su amfana amma su iyakar su duniya ne kawai za su amfana da wannan albarkar amma iya duniya ne amma idan sun mutu ko suna da azaba mai radadi wannan kafirawa ce an fahimta Allah ta'ala ya tsare mu da su daga nan ba تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا na'am فاصبر إن العاقبة للمتقين magana ta dawo kan mai gida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ce tilka tilka tana cikin asma'ul isha kamar nuni ake yi wa manzon Allah hazihi al-ayatul mutadammina isatu nuhin alaihi salam wannan ayoyi da muke karanta ma labarin annabi nuhu alaihi salam sai Allah ta ce min an ba'i da gaibi tana cikin labaruka na gaibi ai aka baru da gaibi irin labarinmu amma koyayye wanda in ba mu ɗin muka faɗa ba wanda ya sani tsakanin annabi nuhu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai shekaru sama da miliyan Allah muke cewa da can ba ku san wannan ba ba ko ba hanyar da za ku bi ku sani ba ku sani ba shine tilka min an ba ila gaibi nuhi ha ilai to gashi yanzu muna ma wahayin abin da yake wannan labarin da muka baka to ko kun rayu da annabi nuhu haka labarin ne ba wani canji yanda abin ya faru haka muke fara ba abin da zaka samu da canji a wannan labarin to shine Allah yake faɗa wa manzon sa wannan min an ba ila gaibi nuhi ha ilai wanda muke masa muke maka wahayin sa ya rasulullah ma kunta ta'lamu wa anta da can baka san wannan labarin ba dan mimma wahayi sa baka sani ba wala qaumuka a cikin al'ummarka kabba wanda ya sani min qabli hadha ay min qabli nuzul alquran kafin qur'ani ya zo da labarin nuhu ba abinda baka sani sunan sa baka sani ba a ina ya rayu da me Allah ya halakar da al'ummarsa ya Allah ya tsare da shi duk baka sani ba to mu ne muke ma wahayin abin ji Allah ta hanyar alqur'ani amma inda min qabli hadha kafin zuwan alkur'ani ba abinda kuka sani to sai Allah ke cewa fasbir to tunda al'amarin ya zo ma ta hanyar wahayi daga gare mu inji Allah to annabi Muhammad kai hakuri sallallahu alaihi wasallam kai hakuri akan isar da wannan manzanci fasbir ala qiyam bi amrillah kai hakuri wajen tsayuwa kan umarnin Allah wa tablighi risala ka yi haƙuri wajen isar da wannan mazanci wa mata lakka min azar kufa sannan ka yi haƙuri da irin abin da za ka haɗa yi na matsawa da cizgunawa daga kafirai kama sabarar nuhin al'isa kamar yadda nuhu ya yi haƙuri tun da ya yi shekaru sama da 950 iya dawa bai ƙosa ba ko rana ɗaya bai ƙosa ba ya ce ƙala rabbi inni da autu ƙaumi lailan wani abu قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا وإن فلم يزدهم- فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا daga nan fa ثم إني دعوتهم جهارا daga nan fa ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا wani aiki sai ƙur'ani report ne annabi nuhu ya kai wa Allah tsawon shekara 950 amma a wannan ayon aka mai hudu amma in kai na kace za a yi hannu oba da kai da yake al'amurin ma akwai rukuku da murna murna a ci sai an yi littafi sama da hamsin kowace ma'aikata ga littafinta ga ga dokumenta kowace duk sai an yi da ƙarya da gaske du'a to amma rikon ne Allah ya kai wa annabi a annabi Nuhu ya kai wa Allah tsawon zamansa da mutanensa amma cikin ayoyin da masu biyar wani daga gare yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahar dama turo da kai ya Allah man- in manzanci zai isar da mu abin da kace ne shine na isar da manzanci zuwa gare shi to daga cikin aikin da ka dora min na kiraye su ya Allah laylan wa nahar dare da yi ba lokacin da ba na mutuwa inni da auta kaumi ne da launa hara fa lam yazidhum du'a'i illa firara Allah amma wannan kiran da yake musu ba abin da ya kara musu illa guduwa da dare duk lokacin da nake musu wa'azi to maimakon su taru su yi su guri Allah ba su zama su ji. wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbara ya Allah duk lokacin da ce ku zo ga wa'azi ga da'awa sai su dinga daukan hannu suna toshe kullunsu suna jambaya suna rufe kaunansu suna girman kai wasu ga jau siyabahum wa asaru suka ci gaba da wannan aikin wastakbaru istikbara suka ci gaba da girman kai ba za su ji gaskiya ba ya Allah daga nan sun mai ni da autuhum jihara Allah sai nake musu da'awa a bayyane duk inda daga taron mutane zai je musu wa'azi wannan ma bata ci ba sun ma inni a'alamtu lahu ya Allah sai na kore abu na bi a bayyane sai zai samu mutum biyar uku wanda da Allah kore ka da mu kuna da hankali abin nan da ya zo da shi gashi gashi gashi gashi an gane ko sun ma inni a'alamtu lahu wa asrartu lahu sannan mataki na gaba nake bi su gida gida na je na yi wa mutum sallama wa ne ko ni da kai shine ne suru da shi to annabi nuhu ba abin da bai ban da wa asrartu lahum israra na koye da awar ni da kai da kai mutum sai annabi nuhu zai yi wa'azi amma duk da haka ba su imani ba ba su imani an bai janna to daga nan Allah ta'ala annabi nuhu ya faɗa masa rikuwar gaba ɗaya abin da ya faru annabi nuhu ya faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala irin abin da ya faru da shi da al'ummarsa to shi Allah yake faɗa wa annabi Muhammad cewa wannan labarin gaibi ne ba don mun faɗa ba ba za ka san shi ba to kai ma ka je ka ci ka ci gaba da haƙuri da zama da al'ummarka kamar yadda annabi nuhu ya kar ka da mu akan za su cutar da kai za su zage ka za su ma za su kama hari da su kashe ka amma ba abin da zai faru da kai ka je kai ta haƙuri hatta ya ci amrullah har ka jira al'amarin Allah ya ci an fahimta sai ce innal akhiratu lil muttaqin babu shakka ƙarshe mai kyau iya goma masu tsoron duk wanda ya rike takawa to Allah ya ce zai karshe mai kyau inna la'aqiba ay aqiru la'amru bis sa'ada wan nasr karshen al'amari ya zanto akwai cin nasara akwai dafawa daga Allah to iya ga muttaqina iya ga masu takawa masu tsoron Allah dama an ce karshen shine labarin da za a yi innamal a'malu bil kawati haka manzon Allah ya ce kuma kullun yi bu asalin maro alama mata alai dan adam za a tare kan abin da ya mutu iya an fahimta aikinka ƙarshen in kai su a ƙarshen ka yi kyau to ka tsira yasa ana so kana ƙara shekaru kana ƙara matsa kusa da Allah kana ƙara kwanuka kana barin duniya duk wata hayaniya da ka yi ci shekara 30-40 bayan kamata ka wuce wannan kai yanzu kabari ka dosa amma a ce kana shekara 60 65 70 kuma kana burin duniya abinda ɗan shekara 30 ma ba zai banka ne wannan akwai abin tsoro a wannan rayuwar akwai abin tsoro yasa wannan imamul gazali abu abid wanda ɗaliban ilimi suke ce masa kamsa tufawari in kana cin karo da rubutu ga ɗalibai suna in sun ƙi faɗa suna suna kamsa tufawari tun da shi yake imamul gazali abu hamid yake cewa ya yi wa kansa tsari yace duk lokacin da ya cika shekara arba'in to ya daina fita neman ilimi ya je baya aure ya gama da shi neman kuɗi ma ya gama da shi daga balagarsa kafin ya shekara arba'in ya yi wa kansa wannan alkawarin kuma sai da shi iya cika shekara arba'in a rayuwarsa gaba ɗaya duk wani neman ya ajiye shi ya zauna sai ya ba da ilimi sai ya taimaki mutane sai ya siya musu littafi sai ya ba su abinci sai ya ba su kuɗin abin hawa don domin duk abin da ya tsara wa kansa sai da ya cimma shi domin ya yi yanzu ɗalibi ya je ya yi karatu a fito da girki ya kwasa a sai littafi a bashi in iya da buƙatar kuɗin abin hawa a bashi goma ne ina suke ce masa kamsa fawa'i to haka ake so kai wa kanka ƙarshe mai kyau duk abin da kake fafutuka ne mana to tsara ƙarshen rayuwar da alherin da yawa duk wani harma gaza rabu da ita kawai kai dosu kabari ya sa Allah ya ce inal aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyau iya ga masu takawa masu yi dan Allah masu tsare dokokin Allah masu yiwa kansu da kansu da baibayi akan umarnin Allah da manzon Allah su bar son zuciya su bar duk abin da yake ba daidai bane wanda shi ne ƙarshe zai yi kyau in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ta ƙarshe bai yi na'am daga nan ba wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون to mun gama series 1 ne yanzu kuma za mu ga series 2 kenan an gama maganar annabi nuhu alaihi salam a wannan ayoyi sannan kuma za a dora ga surar mai sunan inda ya ce suratul hudin alaihi salam to yanzu maganar annabi hudu shi akan ne Allah ya ce haka ne ko wa ila adina kan huda su ma adawa Allah ta'ala ya tura musu manzansu annabi sallallahu alaihi salam an ce a kuhun ɗan uwansu amma ba cin addini ba a kuhun fin nasu ɗan uwansu ne a nasaba danginsu ɗaya tsatsansu ɗaya garinsu ɗaya amma kuma addini ya raba su an ce a kuhun a kuhun fin nasu ba a lafidin ɗan uwansu a nasaba ba addini ba an fahimta wa ila samuda kawo misali a kali ya ƙomi aibudullah amma da kullum lillahi na gari wa ila adin ko wa ila adin na kamun huda kala ya kaumi ibudullah amma la kum min ilahin ghayr shi ma da yaje sai mai ne tare da annabi ne ya fada yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta idan ba Allah an gane ko amma la kum min ilahin ghayr in antum illa muftarun ina muku kallon masu kirkira ne bautar gunki da bautar son zuciya duk kirkira ce ba ku da wani tabbas akan abin bauta ne wannan shine in antum illa mubtaruna ay kadhibuna ala Allah kuna cikin masu yi wa Allah ƙarya ku tuba daga wannan ku dawo kan gaskiya daga nan ne suka ce maka يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون shi ma sai maimaita irin abin da ɗan uwansa annabi ne ya fara yace ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajra wannan da'awar da nake ban tambaye ku ku biya ni ba ban ce ku biya ni ladan abin da nake muku ba in ajri illa ala Allah ko kuma in ajri illa ala alladhi fatarani ladana sakamako na iyakan wanda ya kage halitta ta shi ne Allah shi ya turo ni kuma aikinsa nake ba aikin ku ne ba afala ta'qilu shin hankalin ku ba zai zo bane ku bar abin da yake ƙarya ne wasa ne wargi ne ku zo ku tsaya kan abin da shine gaske ne tabbas ina hankalin ku ya tafi ne daga nan ba bai ce musu ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين annabi huda alaihi salam ya ce ya kawmi taghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah baka ci ba bai ce ku nemi gafara ta ba duk abin da zai linkin ka zuwa ga Allah to annabi baya jawo jikinsa zai nuna ma yadda za ku tsaro da Allah ku nemi gafarar ubangiji ku domin shi shi ku saba shi wasu malamai suka ce ai istighfari kamar mumini ake ba umarni musulmi ba kafiri ba to sai wasu suka ce istaghfiru rabbakum ay aminu bihi yanzu abin da ake fata maku yadda da Allah ku imani da shi tukun bayan kun yadda da Allah kun yi imani da shi sannan daga baya kuma ku nemi gafarar zulman ku da kuka baya ay summa tubu ilai ay irji'u ilayhi bi ta'a da kun bar Allah kun kaurace masa ba ku masa da'a to amma yanzu ku dawo kusa da shi ku yi masa da'a shine ma'ana at-tawba shine ar-rujul ka ka dawo daga sabo ka da zuwa ga a ne tuba ki an fahimta ko al-iqla min az-zunub ka ciru ka daina zunubi gaba daya shi yake nufi da kalmar ci at-tawba kalmar tuba to yake cewa sun matubu ilayhi sannan ku dawo ku tuba zuwa ga Allah mahaliccinku ku nemi gafararsa idan kun yi wannan sai Allah ta'ala ya ce yursilis sama alaikum midrara idan kun yadda kun tuba kun daina shirka da bid'a kun tubar wa Allah Allah ya yarda kun tuba da gaske to ga wani bonus zai ba yursili sama alaikum bidra zai saki sama ta dinga muku ruwa muta tabi'an marra ukra ba'da marra an ce a shekara sai su damu na uku domin irin albarkar da Allah ya ce zai samu an fahimta yursili sama alaikum bidra ai fi auqatil haja duk lokacin da gogarin mu ga dan kasa su ce Allah da muna rike da ba au ba kamfa ba tsadan masara ko ba tsadan shinkafa domin Allah ya sanya albarkaci sannan wa yazidukum quwwa ila quwwatikum Allah ya ce bayan na yi muku ruwa a tattalin arzikin ku ya dawo sannan kuma zan kare ku da ƙarfi jikin kuma sai ya ƙara lafiya an shidda ma'a shiddatikum dama mutane ne masu ƙarfi manya-manya wajen halitta sai Allah ta zai ƙara musu ƙarfi bayan nasu sai malamai suka ce kamar Imam al-Bagawi yace wa zalika bi anna Allah aqwala la habas anhum al Allah ya tsare musu ruwa da domin sabon su baya ruwa sai da aka shekara uku ba a yi ruwa sama wa aqama arhamu nisa'i sanan Allah kuma ya rike mahaifar matan su ba sa yi sama da shekara uku ba mata da ta yi ba cikin su faƙalar hudin alaihissalam sai hudu yake cewa da su in amantum har in kuka da kuka imani arsal alaikul matar Allah zai turo muku ruwa mai alba fatas da duna malar dukiyanku ta ƙaru wa ya'idu arham al'ummahat ila ma kanar mahaifan matanku su dawo su dinga karɓar juna suna haihuwa fayyamitina fatas da duna ƙuwatul amwal wal aulad sai ku dawo Allah ya ƙara mu ƙarfin tattalin arziki da na ɗaya shine wai zirkun kuwatin ila kuwatin har ƙarfin basira har ƙarfin makamai har ƙarfin technology dukkan abin da zai zama power gare ku to in kun tuba kuna istighfar sai Allah ya ƙara mu ba zai kare ba matsalar mu a kullun zunubi ne yake mana yawa yasa albarka kuma Allah yake janye ta amma ku duba malaman tarihi suna fara wallahi za ka tara ƙasa sama da ɗari a duniya ba ka samu ƙasa mai albarkar najeriya musamman arewacin ƙasa ba abin da ba za ka noma ba kuma irin kiwon da ba za ka yi ba kuma irin kasuwancin da ba za ka yi allah ya sanya mana albarka mun ba ba san ta ba akwai albarkatun da wallahi ba mu san su ba to amma saƙon allahnmu ya hana mu mori wani albarka saƙon allahnmu da ƙin karɓar gaskiya da juyawa manzan allah baya da fasadi da ɓarna da ƙin juna wallahi ya haddasa mana ƙin amfanuwa da wani albarka muna gani sai dai wasu zo daga turawa su yi mai samarita domin mun ki Allah ne kuma gaskiya mun ki manzon Allah muna gari ba zama bayan su muna ta musu aikin ƙarfi da ƙodago a ƙasar mu su ebe ta arzikin saboda shi wani kuma ba ku san abin da ake yi ba domin an biya haraji mu bala'i ma biya haraji ko ta gwamnatin ƙasar haka ne daga- daga national har jihohi har ƙananan hukumomi bala'in su ka biya haraji in ma 'ya'yan yankin za a kama ka tafi da zuwa zama ba ko in ka biya haraji magana ta gane su shi ne bala'in su kawai gashi amma Allah ne ya san kawai irin albarkatun da ya jirgi a ƙarƙashin ƙasar nan tawa amma rashin gaskiyar mu da ainihin sabon Allah mu da ya yawa garin albarkatun ba mu cin albarkatun su muna ji muna gani muke kwana da yunwa muke kwana da talauci kuma Allah ya mana arziki akwai ƙasashe yanzu kamar wannan wannan ƙasar a benin an ce karfin tattalin arzikinsu irin abin da ake kawowa daga turai motoci ta kumba nan da za a ji nigeria ta siyo ghana ta siya niger ta siya ta wannan harajin shi ne karfin tattalin arzikin ƙasa da shi suke biyan albashi da shi ake gine-gine da shi ake titina da shi ake duwa da ƙasa ake ƙasa haraji kawai shi ne hanya mafi tara musu kuɗi ku duba mauritius wata ƙasa ina karanta yanzu da aka ce su babban ƙarfin tattalin arzikin shi ne rake manoma rake ne shi ne babban tattalin arzikin su kawai to amma a nan nigeria kuna ji da allah ya kawo ma'aikatar communication mutum mutumin kirki ba wa allah ne addini an ce kuɗin da ya tara a wani gun yanar mai kuɗin shiga da aka samu a ƙasar a wannan lokacin na wannan minista namu malam isa allah ya ƙara mai lafiya an ce kuɗin da aka samu ya fi kowace sakta a ƙasar nan wajen tara ƙasar nan tattalin arziki dacin shekara arba'in sittin da aka ce an yi wa najeriya suna an rarrafa suna wa ya san wani ma'aikata na kabu duk musibar ba a kan fita ta tsaya bane ga noma ga kiwo ga abubuwa marasa iyaka amma sabon allah mu ya kasa mu ci albarkacinsa da can lokacin kafin zaben alin ya bayyana yawa lokacin shugaban kasa an ce kafiri ma ga wani ga dattawan sun sani an ce ma'aikata haka kawai za a ce an muku albashi na sadaka haka kawai wadda da ita ko an rasa yadda za a yi da kudin ba kuna goma ga wata ya ce ga albashi can ashirin da wata ma a ce ga albashi ga lokacin shagari shinkafar nan da saman bita da madara to gwamnati za ta kada ba da farashi duk talakar za ta iya sa dan kodago burki da lebura zai iya shan madara fik zai iya cin shinkafa mara tsakuwa a wancan lokacin da ake amma duk sabon allah mu iya jin yawo sabon allah mu iya jin yawo ya sa abun ya yi wahala ya yi tsanani to sai allah ya ce idan kun tuba daga sabo kun yi su gifari wa yadda kuwatan ila kuwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi a kan ƙarfin tattalin arzikinku ya yi ƙarfi basirar ku ta yi ƙarfi communication naku technology naku duk ta yi ƙarfi noman ku ya yi ƙarfi kiwon ku haka duk abin da kuka sa a gaba sai Allah ya ƙarfafe shi matuƙar kuna tuba daga zunubi matuƙar kun kuna istighfari in kuna tuba kuna istighfari dukkan matsala Allah zai yayi ta wa yadrikum quwwatan ila quwwatikum sai annabi huda alaihi salam yake cewa da su wala tatawallaw mujrimina kar ku ki karɓar wannan gaskiya kar ku juya baya kuna mujrimi duk abin da na faɗa muku gaskiya ce daga Allah kar ku yi girman kai ku dawo ku karɓi gaskiya kuma duk abin da na faɗa muku sai Allah ya kawo muku shi ne shi ne ƙarshen abin da ya ci musu wala tattawallaw mujrimina ya ƴan uwana kar ku koma ga Allah kuna mujrimai ku ƙi karɓar gaskiya ku yi wannan hasarar wannan alkhairar da ku yi hasarar shi abin da suka faɗa masa na amsar da za su bashi za mu bari shi gobe Allah ya domin a yanzu da lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba mu yi guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ci kanmu ya ci kanmu ya kanmu sanya da mu da su aljanna ce mu kuma ya Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyar mu shirya da mutu farki madaidaici Allah ka dora mu akan hanya madaidaiciya Allah ta'ala ka sanya zuriyar mu albarka ka kaddara musu zama mutane kirki wanda za su amfani addini da al'umma ya Allah ta'ala muna roƙonka wannan kwanuka na hukumar ƙarshe da Allah ka kawo mu ya Allah ka samuna da rabo a cikin ya Allah kaddara mana duk alkhairin da kake bayarwa Allah ka bamu duk ni'imar da kake bayarwa Allah ka samu a ciki duk gafarar da kake wa bayan ya Allah ka samu da shi ya Allah ya Allah karba adu karba adu in mu karbi ba dum ya rabbal alamin Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya abin da muke bukata abokan na alkhairi Allah ka gamu shi abin da muke jin tsoro kuma Allah ka tsare mu Allah ta laka mai da kowa gidan shi lafiya Allah ka tara mu a cikin ladan gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته amin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam a karmakalla akwai tambayoyi da kuma takaddi na neman addu'o'i a mai tambaya na farko ya ce malar shi mutum idan ya bi tarawihi suka je har ƙarshe da liman to idan ya je tahajjudi shi ma zai je har ƙarshe da liman allah ya biya maka bukatunka duniya da lahira kai da alarama amin har da har har da masu sauraro ma kana ta kai ta alkhairan gare mu kawai har da duk gaba ɗayan al'umma Allah ya biya mu wannan bukatun mu na duniya da lahira na alkhairi to ah, tarawih da tahajjud duk kusan abu ɗaya ne idan har Allah ya sa ka bi tarawih aka je karshe neman ya wuce kai to idan Allah ya nufa za ka yi tahajjudi to ba za ka maimaita wannan wutarin ba idan an je karshe za a yi wuturi sai ke zama ka domin ba a yin wuturi biyu a dare daya haka manzon Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam an fahimta amma yin tarawihin ka da liman har karshe har wuturin sa da zai yi a tarawih to ba zai hana ka tahi tahi ne kuma ba zai hana ka ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya hana a dare maimaita wuturi bayan ibada bayan wuturi ba an fahimta ibada bayan mutiri halal ce ka tashi kai duk abin da Allah ya koyi ma sallah ce karatun alkur'ani ne lazimi ne waye waye amma wutiri ne ba za ka nemi shi ba to sai malamai suke cewa to da kai wutirin a farkon daren da kai shi a ƙarshen daren wani ne wa'an sun ce jirkinta wutiri ƙarshen dare ya fi domin irin abubuwan da suka gino a ka a kawata wasu amma wa'ansu malamai sun ce yinsa a farkon daren ya fi musamman a ramadan manzan Allah ya ce man kama ma'al imam hatta sarifa kutiba lahu qiyamu layl duk wanda ya bi liman tarawih aka ce har assalamu alaikum karshe iya bin liman to za a rubuta masa wannan daren gaba daya ya tsaye da shi kaga abin da zaka yi bonus ne amma daren already Allah ya ce ka tsaya a shi an baka ladan tsaye gaba daya to sai suke cewa idan ka bi tarawih to kai wutiri shi ne tabbas idan ka tahi ta hajjiri ba san Allah zai kai ka lokacin ko ba zai kai ka ba amma ka ribaci lokacin da kake da shi shi wancan har in Allah ya nufa ka je din to sai kai na da bidin amma wata riba za ka rubuta shi ba wani shi ne abin da malamai suka faɗa musamman malaman zamani zamani kuma ba ta wasu da ƙarfi akan wanda insha Allah Allah ya samu da shi Allah ya saka da alheri Ah, mai takarda na gaba ya ce malam shin wayannan abubuwa suna karya azumi yin kaho ko kuma yin allura ko kuma yin wanka da sabulu mai kamshi ko kuma shafa turare da yin broshi wayannan suna karya azumi duk abin da ka lissafa ɗin nan ba sa karya azumi da can farkon musulunci an ce kaho iya karya azumi amma kafin manzon Allah ya bar duniya an masa kaho iya azumi a gaban al'umma ba don yi nuna musu waccan dokar ta tashi daga aiki an fahimta sannan allura wa'ansu malaman sun ce in akwai sina- sinadarin abinci a allurar to bai halatta a yi wa mutum ita iya azumi ba kuma ni a fahimta ta har in dai jinya za ta sa a ma allura to ka aji azumin mana ina za mu kai ba marka ne ko maridan a duk abin da aka ce za a ma allura ai baka da lafiya kuma gaskiya bane a fahimta ta da fatawa ta har in dai abin ya kai a ma allura da ƙwarar azumi in kai wannan ma Allah kai wa la'ayi tunda umarnin sa kai wani Allah kwana ɗaya ne biyu ne ka wanke bayan sallah karama kayanka amma allura matukar babu wani abu na harkar abinci a ciki to an ce idan aka yi wa mutum azumin sa bai kare ba malaman da suka ce in akwai sinadarin abinci bai halatta aiwa mai azumi za ta karya mai azumi su ma ba su dalili gaskiya dalilin su ba mai karfi ba ne domin abin da yake karya azumi kada'an sai abin da ya shiga bakin ka da niyya ta baki shiga to wannan kada ne karya azumi amma ta jijiya ta jini duk bai karya azumi wannan shine gaskiyar magana abin da malamai suka ba da fatawa sannan menene ce sai brush burushi ma baya kare manzon Allah iya burushi da danye ma iya azumi za ka iya makilin ɗinka za ka iya burushi komai sai dai ka kiyaye karo na bai wuce mu ba wanda shi ne abin da za ka kawo Allah wa Allah ya saka da alkhairi a mai wannan takarda ce fatan alkhairi Allah ya sa ka gama da duniya lafiya ya tsare ka daga sharrin makiya da mahasada a malam me hukuncin wanda zai je yayi qiyamul layli kuma ya ƙi tashi yin sallan asubahi to an yi ba a yi bakin ka kashe wuta hayaƙi ya kori amurka saboda haka sallar asuba dole ce ita kuma ta hajjidi neman lada ne ba dole ba ka yi raka a biyunka masu kyau ka yi kwanciyar da yafi asuba ta tashi ka yi raka a tashi da fili ka zama talashi ka yi sallah amma ko raka a ɗari ka yi baka samu asuba ba ka yi asara amurka musamman matasa haka ne a ji ayin tahajjudi kuma zuwa dinga bacci asubar ma ta zo ta wuce ba ai wannan ba daidai bane in har baccin zai ma illa ka ka sa masana asuba kar kai baccin kai kar kai kiyamul layl kai baccin asuba ita ce in ba kai ba ka saba wa Allah kuma Allah sai ya kama ka amma tahajjudi Allah ba zai kama kan ba kai ba domin ba dole bace neman lada ne neman ƙarin alkhairi kake nema a gurin saboda ka bai dace ba duk wanda zai je tahajjudi to tabbatar zai samu sallar asuba wanda shine ƙa'ida
mai wannan takarda yana cewa malan da fatan